أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin wahid abdulsalam bali littafi mai suna tariqus salihin ila rabbil alamin hanya ta nagartattun bayi domin isa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a sati da ya gabata mun kasance a cikin babi da ya mana magana akan salatu duha sallah da ake yi bayan zawali bi mana bayan rana kahin zawali afwan lokacin da rana ta riga ta hutu bakwai bakwai da rabi takwas tara zuwa goma da irin fadala da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu akai daga cikin fadala ta wannan sallar duha da muka samu shine hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam da yake ce mana dukkan gaɓaɓuwa na jikin mutum guda 360 a kan mutum ya musu sadaka duk sahiya kenan ka yi sadaka nawa 360 sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan ka yi tasbihi sadaka ne idan ka ce alhamdulillah sadaka ne idan ka ce la ilaha illallah sadaka ne idan ka ce allahu akbar sadaka ne ya ce idan kai umarni da aikin kirki sadaka ne idan kai hani da mummuna sadaka ne idan ka ga wani abu mara kyau a masallaci ka ɗauki irin lokacinsu wani sai kaki a masallaci da yake rere ne ya ce idan ka rihe wannan kaki shi ma sadaka ne ya ce haka idan ka ɗauki abu kan hanya sadaka ne duka wannan ba don wani abu ba don mu samu damar yin wannan sadaka 360 sai ce amma abin da zai cike mana gurbin wannan sadaka 360 da za mu ma gaba uwanmu a duk yini ya ce shi ne raka abi da sallar duha kenan kaga wannan ma ya isa ya zaburar da mu domin kada mu gafala wajen yin ita wannan sallah ta duha a duk lokacin da rana ta ɗan ɗaga allah da tattabo yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan fadul salatun tauba fadala wadda ke da kwai a kan sallah ta tuba sallah ta tuba wata sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai da yawan mu ko ba mu santa ba ko ko muna wasa ce ita kuma abu ne wanda ya kamata lokaci zuwa lokaci mu ringa kokarin aikata shi ba don wani abu ba saboda baka san lokacin da lokaci zai yi ba a ce lokacin mutuwa ne amma idan ya kasance mun koyar da kanmu duk lokaci zuwa lokaci za mu yi kokarin yin ita wannan sallah to insha Allah ta'ala za mu kasance ba mu da zunubi mai yauni a rayuwanmu wanda zai hana mu cin nasara ko kuma kawo mana matsala na yau da gobe wannan sunna abubakar siddiq allah ƙara mashi yarda ya rawaito mana hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙuli na ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa mamin rajulin ya ce babu wani mutum yudnibu zamban zai aikata wani zunubi kuma ya ƙumu fa ya taɓahar sai ya tashi ya yi tsarki kuma ya kyautata wajen yin tsarkin nashi ya yi tsarki mai kyau thumma yusalli sannan yayi sallah raka'a biyu kamar yadda yazo a wata ruwaya thumma yastaghfirullah sannan ya roki Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mishi yace illa ghufira lah yace to wannan bawa sai an gafarta mishi matakar yayi wannan a da farko kahin mu shiga cikin shirin hadisin ɗaya bayan ɗaya yana da kyau musan ita kanta tuba menene tuba kuma yaya mutum yake yi ya tuban tuban ya kasance karɓaɓɓe akwai wanda za su rinka aikata zanubai su ce astagfirullah kamar ba komi ba kawai su wuce wajen ai ya ce astagfirullah astagfirullah shike to irin wannan istighfari wanda take cike da wani nau'i na izgili ita kanta istighfarin tana bukata a mata istighfari saboda ba wata istighfari wacce da ta hudo daga cikin zuciyarka istighfari ce kawai daga faɗi a harshenka shi kuma so ake lokacin da kake cewa Allah ya gafarta maka Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah subhanahu wa ta'ala baya kallon jikinku ko kayan da kuka sa kawai abin da yake kallo zuciyar ka yake kallo kenan a lokacin da zaka ce Allah ka gafarta mu Allah subhanahu wa ta'ala kai sai zuciyar ka yake kallo shin wannan zuciyar taka ita ta kulla wannan istighfarin da nadama da niyyar cewa wannan zunubi na bari ko kuma kawai ka faɗi a baki ne don jin daɗinka ka ce dai kawai ka ce ka istighfar to anan malamai sun yi bayanai daban-daban kamar yadda arrajibul asfahani yake cewa at-taubu ita tuba shine tarku zambi ala ajmalil wujuhi shine barin zunubi a kyakkyawan yanayi a lokacin da kake da kudura ta ka aikata abin kake da dama ta ka yi abin kuma kana cikin yin shi a lokacin nan nadama ta zo maka kadar muni ya bari kuma ka bari to a lokacin nan ne ake tabbatar da cewa ka tuba akwai wanda zaka ga ya bar zunubi ba don wani abu sai don bai da dama ya aikata zanumci sayarwa akwai wanda zan ya bar shan giya mi yasa saboda bai da kodala ita kuma da kudi ake sha abokan shan bisa na bari su saya mashi sai ce na bari na tuba wannan bai hanawa daga abokan shan nashi wani ya zo gari ya ce wa na zo mu ga umana a wuri kaza zuwa zai kuma daga an ba shi sha zai kenan kaga wannan tubar tashi dama ba daga zuciyar shi ta fito ba dama ce ba akwai diwa wanda Allah subhanahu wataala inda ya ba su hali suke da wasu manyan kudade a hannunsu da banne da za su yi Allah kaɗai sanya wanda saboda a zuciyarsu zunubai da yawa suna da haushinsu suna so su ringa yi wasan sun ga babu ci ne shi sa suka bari inda a ce za a samu dama da yi to kaga duk wanda ya irin wannan tuba ba magana duk wanda ya tuba da kawai dan bai da dama ne ya abin shi yasa ya tuba to wannan baya cikin wa'anda suke tuba tuba na gaskiya shine suke cewa at-tawbatu hiya al-iqla'u an amali dhanbin shine turwa daga aikata zunubi wal azam Allah ya ala Allah ya'uda ilayhi da kuma niyya ta cewa ba za ka koma wannan zunubin ba wasu kuma suke cewa hiya tarkud dhanbi likubhihi wan nadamu ala ma farata minhu shine barin zunubi saboda kyamar shi da kake yi hallau kuma da nadama da abin da ka aikata na baya shi yasa wani hadisi yake cewa an nadamatu taubatu nadama tuba ne duk wanda ya nadama Allah subhanahu wataala ya ga zuciyar shi cewa lalle yayi nadama aikata wannan abu inda ya sani da bai ba misali daga cikin irin wannan nadama wadda a nan duniya muke yin da lokaci zuwa lokaci tsakaninmu da uwanmu misali ka aikata wani laifi wannan laihin ya kai ka a rihika ka ringa tunani kana damuwa me yasa ma nai wa aike ne nai ni da kai ba na kara ba saboda me ka sha wahala a hannun a hannun iko irin wannan nadamar da kai a lokacin da ka sha wahala akan wani al'amari na duniya tsakaninka da dan adam dan uwanka to so ake nadamar ka tsakaninka da ubangijinka da lullumka wannan Allah subhanahu wataala ya gani da gaske kake ka tuba shi yasa ibn al-qayyim yake cewa hiya ar-ruju' ila Allah bil tizami fi'li ma yuhibbu wa tarki ma yakrah yace shine komawa zuwa ga Allah da kuma lazimtar abin da Allah yake so da kuma barin abin da Allah bayya so a lokacin da ka tuba a ga rayuwarka gabaki ɗaya ta sauya wannan zanubin ya zama ba layinka bane ba abokan da kake zama tare da su kuke aikatawa ya kasance ka rabu da su wurin da kake zuwa kake aikata zanubin a ga kabar zuwa to a lokacin nan lalle ka kama hanya da gaske kake so kake kamar wannan laifi kuma ko da a ce kana da damar kai wannan shi ne malamai suka tattauna a kan mai ake ce ma taubatan naso taubatan naso ya yi wallazi na amonin tubu ilallahi taubatan naso ha taubatan naso shi ne tuban da ba a dawowa hassan basar yake cewa yi an ya kuna al'abd nadiban alama mada bawa ya kasance mai nadama ne akan abin da ya huce majma'al ala Allah ya auda fihi kuma da niyya ya ta gama kuma da niyyar cewa ba zai koma kan wannan laifi ba alkalbi rahimahullahu yake cewa an yastaghfira bil lisan wa yandamu bil qalb wa yamsak bil badan tuba shine ka fada da bakinka astaghfirullah rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur Allahumma anta rabbi sai da istighfar ka karanta ka roki Allah da gaske cewa kana so Allah ya maka yace ka faɗa da baki wa yandamu bil qalb yayi kai nadama da zuciyarka akan wannan abin da ya gabata wa yamsaku bil badan kuma a gani gabakuwan ka ka rike su daga aikata wannan zunubi to a lokacin nan ne kai tuba sa'id bin al-musayyib yake cewa taubatan nasuh yace tansahuna biha anfusakum ja'alaha bi ma'ana nasihatan lit-ta'ib bi ma'ana ya kasance wannan tubai kamar wani bangare na nasiha da kama kanka da kanka ka ja ma kanka da kanka kunne kama kanka fada ka zamna kai nazarin rayuwarka wannan rayuwar ita ce rayuwar da Allah yake so annabi yake so shin yanzu zan gama da Allah da irin wannan zunubi kama kan ka fada sai ka yi nadama sai ka ce to ya Allah ka gafarta mu to kenan ka yi taubatan nasu wadda take cike da nasiha a ciki ibn qayyim haka yake cewa wal istighfar yatadammanu at-tauba wat tauba yatadammanu al-istighfar kenan tare suke tafiya wa kullum minhuma yadkhulu fi musamma al-akhar inda al-itlaq kowanne ana itilakin shi akan kowanne ana iya ce ma tuba istighfar ana iya ce ma istighfar tuba kowanne yana tahiyar dan uwanci to wannan a takeice shine wanda imam mai akhdari ya gama yake cewa rukunnan tuba sune guda hudu annadamu ala ma fata wan niyyatu alla yauda ala dhanbi wa an yatruka al ma'siyata fi fi waqtiha kuma ya kasance in akwai wani haƙƙi na wani a wurin ka bashi shi ne ka yi nadama a kan abin da ya wuce ka yi niyya cewa ba za ka koma ba kuma kai tsaye zunubin wannan ka bar shi idan ya kasance kuma haƙƙin wani ne a kan ka ka ɗauka ka mai dami haƙƙin shi to wanda yake nuna cewa lallai da gaske kake ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bawa wanda zai aikata wani zunubi ya kyautata arwallai shi kyautata tsarki ya zo ya raka a biyu bayan raka a biyu ya daga hannu bayan ya ma annab sallallahu alaihi wasallam salati ya yi sajudul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wane ta ake ce ma sayyidul istighfar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya karanta ta da sahi ya mutu a wannan wuni ya mutu akan hanya zai gamu da Allah lafiya lau wanda ya karanta ta daddare ya mutu a wannan dare zai gamu da Allah lafiya lau ya mutu akan hanya sayyidul istighfar kenan shugaba ta istighfar bayan haka nan kuma sai ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah na zalunci kaina zulman kathira zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarar zunubai in ba kai ba faghfirli ya Allah ka gafarta mini warhamni ya Allah ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim saboda kai ne gafara ne mai jin kai sannan kuma sai ka cike da salatin manzo sallallahu alaihi wasallam ka yi wannan kame da hankalinka a lokacin da kake faɗa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala hankalinka ka tattaro shi Allah ka fuskanta kada ya kasance kana waɗi kana tunanin wani abu kana waɗi kana kallon wani abu ya kasance bakinka ne ke waɗi amma zuciyarka ba ta san bawa mai kake waɗi so ake ka halarto da zuciyarka ka halarto da dukkan hankalinka ka gabatar da shi zuwa ga Allah ka faɗi waɗannan kalmomi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah zai gafarta maka zanubanka duka kaga wannan ita ya kamata a ce lokaci zuwa lokaci kusan duk wuni kusan duk dare kusan duk kwana biyu kusan duk sati in san samu ya kasance muna kokari muna yi abinda muka kwasa a 'yan kwanaki a 'yan awoyi mu wannan sallah mu wanke su in ya so mu a ci gaba da rayuwa da niyyar cewa kana kyamata duk wani laifi da kake aikatawa malamai suke cewa an musu tambayoyi kai suka tattauna tsakaninsu menene hukuncin wanda idan ya tuba bayan kwana biyu kuma zai sake irin wannan laifin hallo sake tuba hallo sake irin wannan layin shin maganar da aka yi akan cewa sharaɗin tuba akwai cewa ba za ka sake ba shin wannan sharaɗin ya haɗi tubarka ba ta yi ba magana mafi ƙarfi ita ce tubarka ta yi kuma a kullum in shaidan ya rinjaye ka aikata sake tuba a kullum in ya rinjaye ka aikata sake tuba shi so yake biyan da za a yi ya gabanar da kai akan cewa ka saki jikinka cewa kai tun da dai kullum bayi nake ba sai na tuba ba tun da na tuba ma ba amsa ba amsuwa ba nake ba haka ba duk in ka tuba Allah na amsa tubanka kuma dama ba a yi da kai ba cewa kai ba kai zanibi ba ba a halice ka a haka ba cewa ba ka aikata zanibi ba a za ka aikata zanibi manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce mana Allah subhanahu wataala ya yi farin ciki sama da farin cikin da ɗayan ku zai yi a lokacin da dabbar shi ta ɓace ko ta kubce mishi yana cikin balaguro abincin shi a samanta komin shi a sama ruwan shi a samanta kuma babu wani abu da zai taimake shi a wannan dajin na abin hawa ya ci gaba da balaguran shi wannan dabba ta kubce ta tafi ya dangana ya zo kasan wani ince ya kwanta yana jiran kawai ta Allah ta su yana halkawa sai ga dabbar ta zo daidai kan shi linzamin daidai hannun shi ya tashi ya rike linzamin don tsananin farin ciki ya ce ya Allah ni ne ubangijinka kai ne bawa na annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki to farin cikin da ya sa shi yayi wannan babban kuskura to Allah subhanahu wataala ya yi ɗayan ku farin ciki sama da wannan ya ce akan bawan da idan ya aika da zanibi zai komai tuba Allah yana son bawa ya tuba shi sa yake cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ya kuma wani baki da ku kun samu tsira kenan in ma ka aikar zurbin ka sake sake tuban kullum in ka sake sake in ka sake yi sake yi tuban haka za ku daukar mai da shi shi alƙawari ya dauka sai ya batar da kowa da ya ruci Allah subhanahu wataala yake ce min yake cewa ya Allah ka bar ni har zuwa tashin kiyama Allah ya ce an barka da aka ce an bar sai ya ce tallahi la ugu yannahum ajma'in ya rantsuwa da Allah ya ce ni kuma hina ɓadda su duka illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayanka wanda suke tsoron Allah to lokacin da ka zo tuban ma zai isko ka ya ringa nema gafalar da kai ka ringa tunanin wani abu ka ringa kallon wani abu ka ringa nazarin wani abu yi kokari a lokacin da kake tuba kyalke sai gwanda ne in ya ji minti guda ka mai da hankalinka zuwa ga Allah ta gaske ka tuba Allah subhanahu wataala zai amsa tubanka Allah gafarta mana sai yake cewa sannan sai karanta wata aya da Allah ke cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha wa'anda suka aikata alfasha ko suka zalunci kansu za su ambaci Allah fastaghfiru li dhunubihim su nemi gafarar zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa ake gafarar zunubai in ba Allah ba wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun haka kuma ba za su ci gaba da abin da suke aikata ba alhali sun sani sai ya karanta wannan aya haka hadisi ya zo daga abu darda yake ba da hadisi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya tashi ya raka ayi kawai ka tashi kurum saboda Allah kawai ka tashi kai niyya kai tsarki kai raka ayi kai istighfari kawai Allah zai gafarta maka irin wannan hadisi ne kenan kaga hadisi ne da sahabbai daban-daban su rawaito hatta Ali bin Abi Talib ya rawaito wannan hadisi ta wata hanya kenan hadisi ne ingantaccen hadisi ne mai kyau dan haka mu yi kokarin tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala haka nan mu ringa yi wata istighfar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ko kuma rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur ko kuma astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum atubu ilayhi da kuma irin sayyidul istighfar mu rinda yawaita su domin mu shiga kalkashin alƙawarin da Allah ya ce duk wanda yake istighfari Allah zai bashi dukkanin albarkatu na sama da ƙasa bi ma'ana arziki kuma za a bashi gidan aljanna fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وطارا وقد خلقكم أطوارا سماليتي فضل صلاة الاستخارة فدلا تين صلى تاستخارة منين استخارة استخارة شيني با الله زائي ka ba Allah zaɓi a kan wasu al'amurra da suka tunkaro ka ba istikhara ba irin ta ba wannan shirka ce haramun duk wanda yake wajen ɗan diba mazala sallallahu sallam ya ce zuwanka kawai ba amsa sallarka ta kwana arba'in zuwan kawai in kai idan kuma ka ka gaskata shi da abin da yake faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yace faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda wannan ya kafirce ma abinda aka sauko ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake wajen dan diba ko boka ya kai bukatar shi yace ga abinda nake so kaman maganin shi ko ka diba min ya ake ciki ko ya za'i to ka ji irin hukuncinka za ka shiga wajen shi kana musulmi ka hutu kana kafiri da yawa masu irin wannan aikin bu sani ba suna yawo a kafarci sani wani a wurin shi ai an ce tashin tayaka shi tashin a wajen shi shi ne kaje wajen boka ya ringa ce maka a kawo kaza a ka dabba kaza a ka kaza a ka kaza a yanka gani yake wannan shi ne tashin da za ka yi allah ya tayaka wannan shirka ce sak shirka ce mai dama-damarta wadda almajirai suke yi su ɗauko tabji su ce ma ka ɗauki guda in ka rike daga inda ka rike sai a ce allahu muhammad shi'ar allahu muhammad shi'ar idan ya je ƙarshe daidai wannan dogo-dogon abin wannan in ya tsaya akan allahu to abinka alheri ne san fursa in ya zo akan muhammadu to abinka san kan fursa ne in ya zo akan shaidan to babu alheri wanda ta ce bai dama-dama sai su ce ma akwai alheri ko akwai kaza izini amma wanda zai zo ƙasa zai dafa maka ƙasa ta yi magana ya ce wa akwai kaza akwai kaza akwai kaza an ƙari an saki hanya wannan kafirci wanda kuma zai ringa bugan wani abu ko yana karanta wasu abubuwa shi ɗan nusa ba shi labari a gaya maka wannan shirka ce ƙat'an an tafi an tafi annabi sallallahu alaihi wasallam caye idan ɗayan ku ya himmanci da wani abu misali zaka yi wani balaguro zaka yi aure zaka yi wani ciniki wani al'amari ya tunkaro ka na rayuwa yau da gobe amma na duniya fa ba na lahira akan al'amarin lahira ba istikhara baka ce ba barin tashi raka a to barin istikhara dai raka annan bita amsu ko bata amsu ba a yi istikhara ana yin ta ne akan abin duniya wanda muke yi yau da gobe ka tashi kana da niyyar aure ga wadda za ka aura sai ka ce barka istikhara ka ba Allah zai idan ka ga zuciyarka ta karkata kan abin kuma abin yana tafiya kuma ga dangadan zai to ka sake jikin shi ka sake jikinka yanda ka ba Allah zabi ka yarda cewa wanda ka ba zabin ya zaba maka abin da ya alheri idan kuma kaga abin ya kiwa kawai ana cikin al'amarin kaga wata matsala ta gitto ana nema abin ya lalace ko kuma abin ya lalace kada ka zargi kowa ka koma ka ce alhamdulillah dama Allah kai na ba zaɓi kuma ka zaɓa min wannan shine alheri ya nari na amsa haka ake so bawa idan kai istikhara ka bar ma Allah zaɓi da abin da ka isko akan wannan abu kawai ka amsa in alheri ka isko ka amsa in kishiye shi wanda yake bayyana a gaban ka ka amsa saboda akwai abu da yawa wanda kai alheri a gabanka alheri amma baka sani ba a ƙarshen shaɗi misali wata posta kake nema a baka wannan posta in kaje kake ta tukuru ka shiga ka fita su kake yi an baka wannan posta ana ta cin kuɗinka ana taman abubuwa kaƙin istihara kaƙi ba Allah zai ka shiga ka fita ka samu posta ashe kai baka sani wannan posta zai ta kai ka ka kwashe kudin mutane a reka ko ne kirta ma shari yi wani abu a yi anguli da kan zago da sunanka aje a reka ko kai baka aikata da yawa sun hada cikin irin wannan tarba su ba su ba su gani ba laihinsu ba ne wani ne ya jayo musu ya tsora musu tun da kai ne san sabon hadda kai a ciki a dirmiya ka haka ka gani abin ya zama ba alheri ba kai kuma ka ta da jijiyoyin wuya sai ka samu wannan abu duk wanda yake nema ka maka matsala kana ganin bakin cikin to inda ka bar ma Allah zaɓi Allah ya zaɓa maka abin da alheri harka aure haka harka ciniki haka gida ne za ka saya mota ce za ka saya sai da ne za ka yi duka ka yi istihara kakka yi abu haka jabir bin abdullahi ke cewa kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha manzana sallallahu alaihi wasallam yana koyar da mu istikhara akan dukkanin al'amuran yace ka surati min alquran kamar yanda yake koyar da mu wata sura ta alqurani saboda nuna musu muhimmancin wannan istikhara haka yake zamnar da su ya koyar da su yace ga yanda za ku yake cewa iza hamma bil amri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku ya tashi zai wani al'amari ko jiran al'amari yace faliyar ka raka'atayn sai ya raka'a guda biyu wanda ba tafarin da ba kurm raka'a guda biyu zaka yi haka idan ka kare da niyyar cewa kai niyya yin wannan raka'a biyu domin kai istikhara a bayan su idan kai wannan raka'a guda biyu sai ka ce Allahumma inni astakhiruka inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika ya Allah ina neman zabinka akan wani al'amari da iliminka Allah subhanahu wataala ya san abin da aka yi da ya san wanda ake yi a yanzu ya san wanda za a yi gobe da jibi har abada ya sani kuma ya san in ya kasance wanda kake cikin ya zai kasance duk abin da za ka yi Allah subhanahu wata'ala ya san in ka same shi za ka yi a gaba yanzu mu ba musamman zai faru da mu a nan a gobe goben ban san gaibu amma Allah subhanahu wata'ala ya san me zai zami gobe me zai same mu gobe me za mu samu gobe duka Allah ya sani ilimin Allah ba irin ba irin ilimin dan adam bane ba shi yasa yake cewa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu Allah subhanahu wata'ala shi kade yake da mabudin gaibi babu wanda ya san shi sai shi sai ce wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da yake hili ya san abin da yake cikin teku ya ce wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wata waraka bi ma'ana babu wani fai na icce da zai faɗo face Allah ya san ya san da zaman shi wala habatin fi zulmatil ard babu wata kwaya da take kalkashin ƙasa duhun ƙasa wala ratabin wala yabisin babu wani tako ko wata busassan ƙasa ya ce illa fi kitabin mubi ya ce suna nan allah ya san da zama suna nan a cikin littafi yanzu yau a ce maka ka lissawa itacen da suke da makara duka kana da aljanna za su lissawa in ka san nan yi baka san na cikin gidaje ba eh ga na gonaki ga na ƙauyuka da magarin kawai aje maraɗi aje ina ne nijar baki ɗaya aje afirka aje azi aje amerika duka ko'ina a ce duk wani icce kasar da zaman shi ta yaya to ba icce ba allah ya ce fai guda ta iccen wannan in taba allah ya san da zaman a kasan ba ilimin wasa ba ne ba ya ce wala raɗabin wala ya bisi ya ce da abin da yake saman ƙasa da abin da yake cikin teku duka Allah san da zaman su abin da yake kasa ana ne su kwari su dabbobi su duwatsuna duka Allah san da zaman su ba wani abu wanda Allah ya sani kulla yawmin huwa fi sha'an na san komai halittar take cikin ruwa suka ce sun yi yawa ma akan abin da wanda yake cikin yili wadda ke cikin ruwa saboda ruwan shi ya yi yawa a duniya akan kasa to halittar take cikin ruwa ta yi yawa akan wadda ke ciki take Allah ya san da zamansu to shi ne kake ba zaɓi akan al'amuranka ya Allah ina neman zaɓinka da iliminka wa astaqdiruka bi qudratika kuma ina neman kaddarawarka da ƙudurarka a kan wani al'amari da na sa gaba kenan kai ne zaka kaddara mana in alkhairin ko kuma sharrin kai zaka kaddara shi to ya Allah ina neman zaɓi a gare ka in alkhairi ne ka tabbatar min da shi ka ba ni ƙudura na in samu dama in yi wannan abu in kuma sharri ne ya Allah ka ba ni dama ka ba ni ƙudura in kauce mishi ya ce wa as'aluka min fadlika azim ya ce haka kuma ina roƙonka daga fadalarka mai girma fa'in na ka taƙadiru wala aqdir saboda ya Allah kai kake ƙaddarawa ni ba na ƙaddarawa Allah shi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah akan dukkan komai shi ke ƙaddarawa Allah shi ke ƙaddara komai shi sa idan kana addu'a ka rinka kawo wannan wannan wannan jumla ya man huwa ala kulli shay'in qadir ya wanda shi ke kaddara dukkan kome ba wani abu da gagar Allah ya man idza arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun ya wanda idan ya so abu ya faru kawai ta zai kasance kuma ya kasance yaban ubangiji ya Allah ka mana kasa mu rinka sa wannan cikin addu'o'in mu yace wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir ya la kake kaddara wa ni ba na kaddara wa ta'lam wa la a'lam ya Allah ka sani ni ban sani ba ni ban san abin da yake faruwa gobe ba ban san abin da zai zo gobe ba ban san akan wani al'amari ba alkhairi zan tara ko sharri kana ba Allah zabi wa anta allamul ghuyub kuma ya Allah kai ne masanin dukkan gaibi alimul ghaibi wa shahada Allah ya san abin da yake boye ya san abin da yake yi sai ka ce Allahumma ya Allah in kunta ta'lamu in ka sani anna hadha al-amra cewa wannan al'amarin khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri alkhairi ne ga addini na so da kakka dauki abin da zai kawar da kai daga saman kan hanya ta Allah to kana roƙon Allah ya kasance abin da zai zakka runguma abin da zaka shiga ya kasance alkhairi ne ga addininka wa ma'ashi da kuma rayuwa ta ta yau da gobe ya Allah in ka san alkhairi ne ga addini ne ga addini na ga rayuwata wa akibati amri da kuma nan gaba ƙarshen al'amarin abin tunda akwai abin da zan gani a hili abu ne mai daɗi amma ƙarshen shi zama musiba sai ka ce dama ban same shi ba dama ban shiga ciki ba dama ban fara ba kai tana dama saboda kai da farko ka ga abin a hili alheri ne abin alheri ne ana ta ma barka amma baka san ba cewa shi zai maka sababin musibu kaya guda haka kinan ka ba Allah zaɓi idan abin a ƙarshe zai kasance musiba ce a gare ka ya Allah ka hudda mu shi da gare ka kawo mun da shi in kuma alheri ne to ya Allah ka tabbatar mun da shi sai ka ce kuma Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra na'am aw qala fi ajili amri wa ajilihi faqdirhu li ko kuma ka ce nan a kusa ko a nan gaba to ya Allah ka tabbatar min da shi idan wani al'amarin da na sa gaba in alkhairi ne ga addini na ga rayuwata kuma da karshen al'amarin a nan kusa ko a nan gaba ya Allah ka tabbatar min da shi idan ka zo wajen anna hazal amra a lokacin nan heka hudu bukatar taka kana iya hudu da hausa أن هذا الأمر هيكتي أن هذا الزواج وهذا النكاح وأن هذا هذا البيع مثالي أو أن هذا السفر مثالي كتي دعو زي كتي wannan balagura kawai Allah subhanahu wataala yana jin kowane da yare dama shi ya yara kenan kakka damu da cewa ai kawai da Hausa ai da Larabci ake ji a Allah ba yaran da bai ka wata bukata ka kawai shi kenan sai ya ce faƙadirhu li ka tabbatar min da shi wa in kunta ta'lamu ya Allah kuma idan ka sani anna hadha al-amra wannan al'amarin sai ka wade shi eh wannan balaguran wannan auren wannan cinikin wannan kazakin ka wade sharrul li fi dini wa ma'ashi sharri ne ga addini na ga rayuwata wa aqibati amri da kuma ƙarshen al'amarin shi wannan al'amari au qala fi ajili amri wa ajilihi ko anan kusa ko anan gaba yace fasrifuhu anni ya Allah ka kawar da shi daga gare ni wasrifni anhu ni ma ka kawar da ni daga kan wannan al'amari waqdur li alkhair haythu kana ya Allah ka tabbatar min ka kaddara min alkhairi duk inda yake thumma ardini bihi ko raddini bihi sannan kuma ka yardan min da shi a zuciyata wannan idan ka yi ta ka ba Allah zaɓi ka koma share ka kwantar da hankalinka ka yi rayuwarka kakka damu da wani abin da zai je zo kawai kasancewa ka kai ma wanda zai ma zaɓin da ya dace da kai kukanka in Allah ya rada Allah zai ba ka zaɓi na alkhairi in alheri in abin da kake roƙa shi ya zo ka amshe shi kuma ka kyautata me ka kyautata ka kyautata wajen amfanuwar addinin ka da rayuwarka da shi kada ka nemi wani matsayi ko wani abu na alheri lokacin da ya zo a wurinka kuma ka rinka kokarin amfani da wannan ni'ima da Allah maka wajen saba ma Allah subhanahu ta'ala kenan kai kokari duk yanda za ka yi abin da Allah ya baka kai kokari dora shi sama kan hanya idan an zo za a yi majamaja da kai ka ce a'a ba da kai ba za a yi cuta da kai ka ce ba da kai wani zaka cuce shi in ka ga dama ka ce ba da kai ba al'amura ne na ƙasa baki ɗaya in ka ƙara zero kai sun yi kai ba mai ce waye ya yi ko me yasa kai kawai haka ne to kai kasancewa allah na ganin ka kuma shi ya baka wannan ni'ima kai kokari kar ka saba mashi kar kai zalunci a lokacin da ka sami abu in kuma kaga abin bai tabbata ba ka ajiye hankalinka sharri ne a gare ka shi sa Allah bai baka Allah san miki da kai a ciki kenan ka aji hankalinka wannan ita ce al-istikhara ash-shar'iyya istikhara ta shari'a wadda Allah ya yarda da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ita kuma ita ce kamata ko da yaushe mu ringa yi zuwa wajen ND ba ɗan tsubu bokaye ba namu bane mu tsaya da na annabi ya isa eh mu tsaya da na annabi ya isa kenan wannan ba abu ne ba mai wahala mu yi kokari mu karance ta mu hardace ta abu ne mai sauki wajen hardace ta duka bata wuce lili lili goma ba idan muka mai da hankali kwana ɗi kwana biyu muna iya hardace ta ko lili guda guda muke ɗauka lokaci zuwa lokaci sai ga mun iya ta sosai tun muna yi muna kallo he kai muna yi ma ta zama kamar yadda muke istighfari haka zamanin da yanzu ya ce fadlu salatul juma'a fadala ta sallar juma'a sallar juma'a salla ce raka a biyu wadda ke game da kutuba guda biyu kayan ai sallai bambanci da salla ta idi wadda ita salla ake warayi daga bayan ya so a yi raka a guda biyu wannan salla ta juma'a tana da lokaci na musamman mafi yawa dai ana yin ta a lokacin asawar shi ne wanda ya shahara lokaci na asawar su malami suna gani ana iya yin ta a wasu lokuta daban ba na asawar ba irin lokacin duha da sauransu amma wadda ita ce ta shahara ana yin ta ne bayan lokacin asawar da ake ba na bayan zawar kamar yadda muke yin ta a yanzu kari ɗaya kari biyu duka lokacin sallar juma'a kuma ita wannan sallah a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta ya yi wallazi na amanu idan nudiya da salati min yawmin juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay ya kunda kuka yi imani idan an yi kiran sallah na juma'a to a yi gaugawa a je zuwa ga ambatan Allah a bar kasuwa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi alkhairi a gare ku idan kun kasance kun sani fa idza qudiyatis salat idan an kare sallah fantashiru fil ard ku watsu a saman kasa wabtagu min fadlillah ku nemi fadala ta Allah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah da yawa ko kun samu tsira yace wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fadlu ilaiha wa tarakuka qa'ima قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين a wannan lokaci manzala sallallahu alaihi wasallam saman mumbari ana cikin wani yanayi na rashin abinci a garin Madina iya iya saman mumbari yana fudu ba kawai sai wani mai shela ya ce ai ga kayan kasuwanci na sun tun karo Madina nan da nan wasu suka tashi suka bar masallaci da gudu suka je su tarbi kaya domin su sai abinci to akan sai ne Allah subhanahu wataala ke cewa lokacin da suka ga kayan kasuwanci sun zo ya suka shirya baya suka tashi suka barka a tsaye kulma inda Allah ka gaya musu abin da yake wajen Allah inda sun tsaya khairun min Allah wa min at-tijara shi alheri a gare su daga wannan kayan wasannin wannan da kuma kasuwancin baki daya wallahu khairur raziqi Allah subhanahu wataala shine mafi alkhairin mi arzikawa to wannan sallah ta juma'a malamai sun tattauna akan da mutun nawa ake yin ta kuma akan wata ta zama wajibi sallar juma farilla ce akan dukkan musulmi bai dacewa musulmi da gangan yake zuwa sallar juma wannan haramu ne a gare shi ka zamna a gida kai sallar azhar bai dacewa kake zuwa sallar juma kowa kamar idi na sati na musulmi kamar idi ne sati na musulmi bai dacewa kawai haka nan kake zuwa sallar juma bayan haka nan mutum nawa ake yin sallar juma'a da su wasu malamai suka ce da mutum uku ma haifu juma'a wasu kuma suka ce a mafi yawan mutanen da suka tsaya da mazala sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ga abin kasuwancin nan wasu suka ce mutum 40 ne haka suka tsaya kenan sai suka ce idan an samu mutum 40 shikenan ana yin juma'a kauli dai rajihi a garin da kuke inda kuke in dai mutanen da kuke tare da su su ne mutanen da kuke salloli da su juma'a gabaki ɗayan ku ta zama wajibi a kanku kenan babu magana ta sai an san adadin taktak tukwana za ku yi sallar juma'a kawai ya kasance adadin ku adadin masallata ne kawai ku yi sallar juma'a wannan shi ne abin da yake zama rajihi a kai na'am sai ma da yake cewa salatul juma'a kafaratun lidunubi asharati ayyam sallar juma'a kafara ce ta zunubai har tsawon kwana goma banda kaba'ir banda manyan zunubai ƙananan zunubai da muke aikatawa musulunci ya ba mu fadala a abubuwa daban-daban a ce maka in ka aikata abu kaza abin gashi nan abin da wajibi ne amma ka aikata sai a cewa kuma an gafarta ma zunubanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yace tsakanin ramadan zuwa ramadan idan mutum banda ka baya duk ƙananan zunubanka an yahe maka su idan kai arwalla ka wanke hannuwanka ka wanke huskarka ka wanke bakinka ka wanke idanka ka wanke ka shawa kunnanka ka wanke kahuka duk zanuban da ka dauka da su kananan zanubai an yaye maka haka musulunci yake da irin wannan fadala na a yaye ma zanuban ka ba tare da ka ma roƙa ba ka ce a yaye maka kawai dalilin ka aikata kaza ko kai kaza yake cewa rawal bukhari an salman al-farisi bukhari ya yi ruwa daga salman al-farisi salman al-farisi mutumin iran ne faris ke ya musulunta a garin madina kuma hijirar da ya ta kai uku hijira ba irin wacce hijirar ba bima ya balaguro daban-daban daga garin sai je wannan gari daga wannan garin ya je wannan gari har ya samu allah ta muke shi zo garin madina ya musulunta wajen masu sallallahu alaihi wasallam kuma da ya musulunta iya daga cikin wanda suka kawo gudunmuwa a yakin ahzab wannan yakin da ake cewa an yi rami an kewaye garin madina to shi ya kawo wannan strategin ta kewaye garin madina da rami domin abokan gaba in sun zo sa samu damar tsallaka ba salman al-farisi shi ya kawo wannan strategin har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salman al-farisi namu yace minna salman al-farisi yace dan gidanmu ne in ji manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne ke cewa ƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam annab sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ya tasiru rajulun yawmal juma'a wai ta tsahar mustapha a min duhure wa yaddahidu min duhuni au ya masu min ɗili baitihi thumma ya khuruju fala yufarriqu bayna ithnayn thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idha takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda zai yi wanka ranar juma'a ka yi niyyar yin wanka na musamman da juma'a ana so mu ringa yin haka wannan sunna ne lokacin da za ka ta yi masallaci bancin kayi wankanka na sahi ka ɗarmi aniya ka yi wankanka na juma'a ko kuma in za ka hutu in baka koma gida ba ka ɗarmi aniya ka yi wanka na juma'a ka hutu lokacin da za ka ta yi in yaso in kana so sai ka yi a idan arwallar ka bata kare ba kuma kana zuwa masallacin ka haka in kuma ta kare kana sake arwallar kuma wankan ka yana da lalace kenan wanka na juma'a sunna ne mu yi kokari mu rinka shi yace wa yatatahhar mastata'a min tuhri ya tsarkaka bakin abin da ya sauwaka a gare shi na tsarki bi ma'ana yayi mubalaga yayi ado na musamman saboda wannan rana wa yaddahinu min duhnihi ya sa turare auya musu min ɗibi baitihi ko kuma ya taɓa turare na gidan shi sun ma ya kuruji fala yi farriku bai na tunai sannan ya zo masallaci bai raba tsakanin mutum biyu ba akwai wanda zai zo masallaci ya zo daga baya ya ringa tsallake-tsallake na rarraba tsakanin mutane har sai ya je tsawon gaba wai to wannan abin ba daidai ba ne musulunci bai rashi babu kyau shi ne ke walam yufarriq bayna ithnayn fala yufarriq bayna ithnayn bai raba tsakanin mutum biyu ba thumma yusalli ma kutiba lahu kahin liman yazo yayi nafilolin shi gulgudan abin da ya samu thumma yunsitu idza takallama al-imam sannan yayi shiru a daidai lokacin da liman yake magana yace illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra yace sai an gafarta mai tsakanin wannan juma'ar da juma'ar ta gabata duk wanda ya wannan ya samu gafara ta Allah abin da ya aikata tsakanin juma'a ta gabata da wannan juma'a kina a wannan satan guda yace rawa muslim an abi huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam muslim yake cewa daga abu huraira Allah kara mishi yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man tawadda yace wanda ya arwalla yace fa ahsana alwudu'a yake da ta arwallashi ثم أتى الجمعة يزوران الجمعة يزور جمعة فاستمع يسورارا وأنصت يشرو gufira lahu ma bainahu wa bainar juma'a an gafarta mai zanabban shi na tsakanin wannan juma'a da juma'a da ta gabata wa ziyadatu salatati ayyamin kai hamma aka ƙara ne kwana guda uku sun zama nawa sun zama goma tilka asharatun kamila kwana goma na zanabbanka an yahe maka dalilin wannan abu da ka aikata na tashi na kai wanka ka shirya ka zo juma'a ka saurari liman ya hudu ba ka tashi kuma a yi sallah da kai aiko ne wannan kaɗai in kai allah gafarta mazan ba ya ce wa mammassal hasa faƙar laga wanda kuma zo zuma yake wasa da ƙasa da tsakuwa to wanda faƙar laga ya rage ladan shi kenan me ake so so ake ka dukufa wajen azka ko karatun ƙur'ani idan ka zo zuma ka hin liman ya zo idan liman ya zo ko babu magana babu azka babu karatun qur'ani kawai liman kaɗai za a saurara abin da ke faɗa saboda wa'azi ne na sati sati liman zai diba gani me ya dace yayi huduba akan shi a satin wannan domin ya kasance a wa'astu a ɗauki izina ko kuma a aikata in na aikata ne shi sa ake so in san samu ne huduba a rinda yinta da Hausa yin huduba ka zo kai ta karanta larabci wani bi ma san ka wani yanzu akwai wanda zaka je don dai mu zuwa cikin gani zuwa daban-daban cikin ƙauyuka wani lokaci hudubar wannan in ka saurare ta ita ce kudu ake maimaita ko kuma wani kundi ne kawai wannan kundin shi za a zo a yi tsi kawai a ta karanta a ta karanta kawai larabcin ne kake ji amma da wanda suke zaunan da shi ne mai tanawa duk ba a sami aka wani to ka gani wannan ba a samu amfanin da ake so a samu ba a hudu ba so ake a saurari karatun da aka zo da shi a hudu ba so ake a wa'aztu a kan abin da limai ke so ya wa'azi shi ne hudu ba amma ka zo ka yi ta karanta abu ka yi ta karanta abu ba wanda ya san ka hudu kawai dai an zo zuma an koma allah ya gafarta musu bayan allah ta kan ku sani kuma allah sa su sani allah ganar da su su gane cewa hudu ba ana yin ta ne don a yi wa'azi su ma su ringa kokarin wa'azkar da mutane shi sa malamai suka ba da dama suka ce in an yi na larabcin ma idan an zo yin hudu ba ta biyu aka ɗan taba kaɗan sai a zo a yi ta hausa a fasara ma mutane a masu bayanin mi aka faɗa domin su san mi aka ce amma haka dirba a tashi a watsi da yi ba a yi saƙon bai isa ba abinda ake so a amfana da shi ba amfana ba na yin shirin da aka ce ya ce rawa muslim an abi huraira an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya kana ya ƙul as-salawatul khams والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر ما زال صلى الله عليه وسلم yake cewa sallah guda biyar da juma'a zuwa juma'a da ramadan ila ramadan yace mukaffiratun ma bainahunna suna kankare zunuban da suke tsakaninsu izajtanabal kaba'ir matuka an nisanci manyan zunubai salloli da muke guda biyar tsakanin sallar azahar da sallar asuba da sallar azahar idan ka yi sallar asuba lokacin da ka je sallar azahar abinda ka aikata tsakanin wannan na asuba da azahar matukar babban zunubi a cikin Allah ya yi maka shi abinda ka aikata tsakanin azahar da la'asar matukar babu babban zunubi a ciki kana shiga masallaci an yahi maka wannan zunuba tsakanin la'asar da magaruba an yaye maka tsakanin magaruba da isha an yaye maka tsakanin isha zuwa asuba shi ma an yaye maka matukar ba babban zunubi babban zunubi shi sai an yi salatul tauba sallar da muka fara zance a kan sai an zo an yi nadama ta gaske an zo an tuma su ƙananan zunubai wannan ne da gobe su dan adam wani lokaci duk ƙoƙarin shi wani lokaci sai aikata su to wannan kananan su ne za a yanga yahe maka tsakanin wa'in juma'a zuwa juma'a tsakanin wannan juma'a da wannan juma'a su ma an yahe maka ramadan ila ramadan yanzu ba mun ƙayyautar ramadan ba ramadan yana kewayowa muna shiga ramadan duk abinda muka aikata tsakanin wannan shekarar guda matuƙar ba babban ziliri duka an yahe zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan fadala ce ba wannan al'umma sai a ƙara gode ma Allah akan wannan yace rawa muslim an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qal man irtasala thumma ata al-jum'a fa salla ma qaddara la thumma ansata hatta yafruga min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'ati al-ukhra wa fadl thalathati ayyam manzo sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya wanka na juma'a yazo masallaci yayi sallah bi ma'ana yayi nafiloli gulbadan abin da ya sauka a gare shi sannan yayi shiru lokacin da liman yake khutuba ya saurara har liman ya kare khutuba ya tashi akai sallah tare da shi yace an gafarta min tsakanin wannan juma'a da juma'a da ta gabata wa fadlu salasati ayyam kai hadda kari na kwana uku روى أبو داود وحسنه الألباني عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر mutane uku suke zauwa juma'a in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mutane kala uku kala uku masu halaye uku suke zauwa juma'a mu saurara da kyau tana muna cikin ɗaya a ciki yace yahdurul juma'ata thalathatu nafari mutane kala uku suke zauwa juma'a rajulun hadaraha yalgu wa huwa hazzuhu minha akwai wanda zai zo juma'a yana lagau me lagau ko raba tsakanin mutane ka huce ko wasa da wani abu a lokacinsu wasa da wani tsakuwa ko kasa ta nan ta masallaci ko kuma liman yana huduba wani yana magana ka ce ne ka yi shuru kai ma ka ɓata ladanka shi ma mai magana ya ɓata ladan shi ba a magana idan liman yana huduba ya ce to akwai wanda zai juma'a ya aikata irin wannan laifika ya ce wa huwa hassuhu minu ya ce minha ya ce to wannan abin da ya aikata shi ne kawai rabon shi wannan kurakuran da ya aikata shi ne rabon shi a juma'a shi yasa wani hadisi yake cewa idan mutum yi lagau kusan duk ya bata ladan shi da juma'a ba a san wasa a juma'a yace wa rajulun nabiyu hadaraha yadu ya zo juma'a yana ta roƙon Allah yana ta addu'o'in shi da Allah azza wa jal ya roki Allah subhanahu wa ta'ala in sha'a atahu wa in sha'a mana'ahu in Allah ya ga dama ya bashi in ya ga dama kuma bai bashi bai hana shi kaga shi wannan ya zo juma'a ba abin da ya yi kawai addu'in shirin gari kuma ya roƙi Allah bukatun shi ko Allah ya ba shi a yanzu ko kuma zuwa na lokaci ya bashi ya ce wa rajulun hadara ya ce akwai shi kuma wanda zai zo bi insatin ya yi shuru wasu kutin ya saurara walam ya ta hatta raƙabata musulmi bai raba tsakanin mutum biyu ba bai cutar da mutane ba akwai wanda ya zo hujja tsakanin mutum biyu tutture ku ne zai wata ha haushin shi saka ana shi saboda wannan abu da yake aikatawa yace walam yu'zi ahadan bai cutar da kowa ba yace fa hiya kaffaratun ila aljum'ati allati taliha yace to wannan juma'a da zaka zame mai kaffara ce na zanuban shi da ya aikata da zai aikata zuwa juma'a mai zawa zuwa juma'a ba mai zawa wannan wanda ya zo juma'a yayin shiru bai cutar da kowa ba ya saurari hudu shi aka yi sallah da shi bai komi ba na lagau ha a ƙari komi to wannan zuma da ya yi ita ce ka fara a gare shi ta zarabban da zai ɗauka ƙanana har zuwa juma'a mai zama kuma wannan ba kowa bace baka ce ai na yi juma'a tarin zarabban in na yi ma an yage min a ba a sorai in an yi ka tabi an yi ne tun da dai ba kaucewa ba za a in an yi to allah zai yi allah gafur rahim ya ce taliha wa ziyadati talatati ayyam kuma an ƙara ma hadda kwana uku ba sun zama kwana goma kana da kwana goma na kana da abin da zai din gangare ma zanubanka kana ya ce wa zalika bi anna allah azza wa jalla yaqul ya ce saboda allah yana cewa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha wanda ya zo da aiki mai kyau za a lullumka ne shi zuwa gida goma to wannan gida goma ne aka lullumka maka wannan juma'ar da kai mai kyau mai tsafta to za a lullumka ma ladanta na kankare ma zanubanka da za a yi har zuwa kwana goma Allah taimake mu kuma ya sa muna yi dan shi kuma ya ba mu ladan abin da muke yi ina ga abin da ya kamata mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته